إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم آه وانا مركز أهل السنة والجماعة da ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba sha uku ga wata na sha'aban hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha shida ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyu yau sha Allah za mu yi darasi na motsa imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na 94 ko mu ce na gomiya tara da hudu a darasinmu na ƙarshe na 93 mun fara babe na majizul muhrim an ya fa'alahu abinda ya halitta mutum koda yana cikin harami yayi abinda aka halittawa mai harami wanda yake cikin aikin haji wannan shine karshen karatunmu hadisinmu na abdullahi bin umar na yana diba mulubi da shakawin kana bi ainihi wata rashin lahiya idan shi ya diba mulubi akan iya cikin harami to wannan shine karshen karatunmu yanzu kenan sha Allah za mu tashi hadisin na da Abdullahi bin Umar kamar da yake cewa wa haddathani an Malik an Nafi anna Abdullahi bin Umar kana yakrahu an yanzi'a al-muhrim halamatan aw quradatan an ba'id قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك آه وانا قرشان حديث kan wannan ya dace ganin motsa muke ga masu kallon mu kai tsaye ya dace karatun na motsa da muke ranar laraba kuma ya dace shi ne ranar da ake sa darasin na masu mutaba abin darasin a afirka tv ana sa shi dukkan laraba da dare karye goma na dare ake sa karatun wannan da muke na motsa malik dukkan laraba a karye goma na dare suke sa shi dukkan laraba da dare ƙarfe goma da dare suka samu tsakai ma malik a afirka tv kuma suna maimaita shi a ranar alhamis gobe ina ga sha biyu ne zuwa ɗaya ko ɗaya ne zuwa biyu shi ne da rana bayan sha biyu suna maimaita shi kuma a kenan yau darasinmu na 94 magana da muka fara ta ibn umar ƙarshen hadisin ko karatunmu an kawo ya diba mudubi dalilin rashin lahiya a idan shi me ya kawo wannan magana ganin wai mutum yakan yi wajen diba mudubi ya ga wani abu mara kyau ko gashin shi ya lalace kaza ya dan gyara tana ga wanda yake cikin harami ba shi ba kwalliya kenan diba da ya ba dan kwalliya ba ce ba dan bai lahiya ne a cikin idan shi nan me yake so ya kawo kenan suna kin diba mudubi in ana cikin harami don ka ga wani abu ka cire don mai harami ana san cikin hali na wanda dai an san an sha tahiya an sha wahala shi ne dalilin da imam malik kawo ruwaya shi sa ƙarshe imam malik za mu ga ruwaya da ya ka ta gaba wannan dai shi ne magana ta ibn umar ya diba mudubi alaƙa sai alaƙul halin diba mudubi bai zama illa bai cikin muharma abin da aka haramtawa wanda ke cikin aikin haji shi yasa ya kawo magana a baban abin da aka halittawa mai aikin haji mai hukumin arabi idan ka ɗauka laihi ne dan an diba ko da ba rashin lahiya wa haddathani an malik an nafi anna abdullah bin umar kana yakrahu an yanzi al muhrim haramatan aw quradatan an ba'id abdullah bin umar kamar da malik ke cewa daga nafi abdullahi ibn umar kan ya karahu an yanzu al-muhur muhalamatan al-qurada me ibn umar yana ki kenan bai so ba haramta bai abin da yi bai iyakin haka iyakin wanda yake cikin aikin haji harami ya hudda halamatan al-qurada halama qurada sunan kwari ne irin zace ta kaska kaska ire-iren masu shiga jikin dabba iya kin hudda ta daga jikin raƙumin shi bai san haka me ya kawo haka wai gujewa kashe wannan ƙwari da idan ka wajen ciro shi ya kamata shi kashe shi ma kuma ciro shi alama hanya ce ta kashe shi shi za ke nan yake kin a hudda wannan ƙwari na jikin dabba nan magana an ka magana raƙumi irin na raƙumi suna ƙwaruka ne wanda suke bin raƙumi bai san haka باون رواية ابن عمر سيقال مالك إمام مالك سيكتا وذلك أحب ما سمعت إليه في ذلك cikin abin da na ji na masa'alar kashe kwari ko hudda kwari daga cikin dabba za mu ce na ƙin a hudda sun a bar su a cikin dabbar wannan ra'ayin martin na yi san shi cikin aikin ya ji maganganu masu cewa ba laihi da laihi shi imam malik rahimahullah fikihin shi kenan shi ya fi goyon baya cewa ka hujja nan za mu ga me ɗan kara ibn umar iya ƙi shi malik ya ba da goyon baya kan ruwa ibn umar me umar ya ce kan wani masala me ra'ayin umar mun karanta a baya umar bin khattab mun karanta ra'ayin shi me ra'ayin shi a baya mun karanta karatu mu na karshe ne ma yana ganin cikin babu na karshe umar bin khattab shi da kanshi ma yake kama yake cirewa kuma ruwa ta inganta zuwa ga umar kaga shi abdullahi ta amma baban nashi anan kuma imam malik sai da magana ibn umar ce yayi yayi tayi yayi yayi santa kidan yayi goyen bayan ta yayi kyamar a cira amma gaskiya magana wai cire wai gurin abu ne na an kiba cewa ba iya da illa an ka cire kwari ko kashe kwari wai wani abu ne a cikin harami ko a cikin wanda aka hana ka kashe su wanda aka hana karar bayani ya gabata wannan shine da ke ki shi yasa shi ma malik duk da ya ce ya san haka kaga sai ka maka maganar a cikin baban shi imam malik sai baba sai baban na abin da aka halittawa ya halitta mai harama yayi kenan duk da ya kawo ya san ka ayin ba ya ce ba in kai kai lahi kaza gana magana ya kawo maganar duka biyu ya kawo ta umar mai cewa da kashi ma ke ibn umar cewa ya ce yakin haka malikin da ya goyi bayan magana ta ibn umar maka ka ɗauka malik ka ce ko malik ya ce aka kaza ko lahi ne a cikin aikin haji ko ma ya mata maka haji a shi za ka maka ababan da abin da ya halitta kai amma rishin yi shi ya yi haka ne ra'ayin imam malik rahimahullah kuma duka wannan hadisi ya makaranta dai hadisi ne sahihi duk da mawqufi ne amma ya inganta wa haddathani an malik عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن مسيب عن زفر له انكسر وهو مريم فقال سعيد يقطعه أبن ديك وانا رواية تا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن أبي مريم يا تنبي سعيد بن مسيب شو غبان ما لمن تابعنا ما لمي يا مي تنبيه عن زفر له انكسر akan iya da harcin shi ne ya kari akan harcin da zai cire rabi iya reto duk ai an hana aske gashi ko yanke harci a cikin harami ko to shi harcin ne wani abu ya kawo ya kari barin shi za a yi ya za a yi shi ne ma sa'id ibn musayyab tambayar wannan hukuncin na harci da ya kare kuma ya karya wa muhrim yana cikin aikin hajji faƙala sa'id a ƙata'u ya yanke shi kurin wannan da kare cire shi kurin kenan wancan da ya cire da ya karye iyare to ba a barin shi a ce da ana cikin harami wannan ka cire shi ba da yankomi magana kenan wasu ila malikun ana rajul ya shtaki uzunahu a ya ƙaturu fi uzunihi min al'alban allati lam tutayyab huwa murim faqal la ara bidhalika ba'sa ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا قال مالك ولا بأس أن يبط المحرم خراجه خراجه أو ويقطع دمله ويقطع عرقه إذا احتاج لذلك إذن abin da yake kawo bayan fatawa ta sa'id ibn musayyab ta halatta cire warce in ya kare a cire shi halatta haka ya ce kuma wasu ilmaluka an wa maluka tambaya annan rajul shi take uzunahu mutum ne yake ciwon kunne iya ciwon kunne a ya ƙaturu fi uzunihi min al'alba zai iya da yake a cikin maganin ciwon kunne akwai wani icce wanda ɗiyan shi akan yi turare a yi mai mai ƙamshi da ɗiyan iccen laban shi alban suna ice ne to wannan ɗiyan icen da ake turare akan yi magani da ɗugun man da ake wannan man a sa man a kunne iya maganin ciwon kunne to shi yanzu mutum iya cikin aikin hajji sai maganin wannan wannan icen da yake da ana iya turare iya ɗan kamshi kenan da ana turare mai mai kamshi da ɗaya itacen to yanzu za a iya ɗaga mishi wannan irin wannan man a kunne duk da ba a maida shi turare ba amma an san iya ba da mai mai kamshi na turare ba tare ka maida shi ba kayan a canza ya koma turaren tun iya kamshi amma yanzu ba a aikata shi ba a matsayin turare za a iya yi don iya da kamshi ana cikin harama faƙal imam malik ya ba da amsa ta wannan tambaya duka za mu ce ko a yanzu duka magani mai kamshi ana cikin harami a cikin kunne don magani ko magana kenan aka in samu magani ka ce mai kamshi ne a yana cikin aikin haji nasa ayyar kamshi magana ke nan ya ce faƙal malika wannan tambaya da aka mai ta halitta haka ya ce la'ara bi zalika ba a sabban gaba laifi don an sa magani mai kamshi a matsayin ciwo na kulle zai na ido da ciwo ido da shi da kuma mun ɗaka daga ya ce walau da ala fifi lam ara bi zalika ba ko da a bakin shi ya sa ban na galashi balle a kunne kenan ko a ido ko a ina dan dai an sa a matsayin magani ba wani a matsayin turare ba bai da illa ta tace bayan wannan fatawa qala malik wala ba'sa an yabutta al-muhrim qurraja babu laihi wanda yake cikin harami iya da wani kurji qurraj kurin wani kurji kurin buto buto buton kurji da ke wata waka kan kurji a hausa iya da suna akwai kurji ciwo ya zama ciwo na horaj akci albasara basara ciwo kurji kuyi kumbura ko wani kurji hutu ya kumbura ba kurji bane ciwo haka wani kurji wani wani buton wani kurji ya mutu haka kumbura shine horaj yace babu lahi mana mana ne ta annabuta mana an yi cuk babu lahi ka tsaga ko ka tilla wani kurji da ya hutu maka wani buto da ya hutu ba lahi ya a cikin harami ya yanka dan kanka jirgin buto to ba lahi tilla kurji a cikin harami malaka ce babu lahi mai aikin haji an yabu da lamurin kurraja wai ya tsaga ko ya tilla wani kurji da ya hutu mishi ya matsi ruwan kenan wa ya faƙa wa dummalahu kun babu lahi mai maruru dummal maruru ba lahi mai maruru ya matse shi ya matse marurin shi ko da ya cikin harami tana maruru ya hoto ma da mega tana dama ka tilla ka matse tun wannan kasan yar da ko da babban ne ka matse shi balai wa ya qata iraqahu iz hataja da zalika babu laifi kuma har ma wata jijiya ta kama aka yanki da jidu zai hutu aka yanke bukata ta kama duk wannan bai cikin abin da aka haramtawa mai aikin hajji akan haka masu matsalar ma cewa mutum in ji ciwo a aikin haji jini hutu wasu ya yanka a gwanin jahilci ne ta wani ba malakiya ba ce kuma ba wani ilimi ba ne ko da rashin sanin abu ne jin bale ta wanda gangan ma kayanka annabi ya halatta yin kawo ma ta kama ya kawo gaba daya ba shi ne gaba daya ba dai kawo ma ne ta kama ana ibada ba ne na haka wannan su ne ƙarshen babi na abin da aka halittawa wanda mutum yana cikin harami ya yi kenan kan mutum wani abu ya kasu imam malik fikin imam malik kakka ɗauka irin waɗannan ababe kashe ƙwari da ƙwari na maganar daga wani abu kamshi a kunne ko a ido ko a wani wuri ko tilla kurji ko matsi maruru ko yanka ko kaho kakka ɗauka wai ya ba ta ake kaji sai ka maka a wannan baban hindu wani abin da ya jero maka ba sa da illa ga wanda yake cikin aikin haji duk da ya ka iya inkarin kin kashe watan ko cire watan kwari amma ba dan ba yana illa a cikin harami na mai aikin haji shine karshen wannan babi na yanzu sai sabon babi الحج عمن يحج عنه الحج عمن يحج يحج عنه yin haji halitta haji ga wani wanda za a wa ba shi ba zai yi kenan baka ji haji ba amma wani ya maka halitta haka حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلف وجه الفضل إلى شق الآخر فقالت يا رسول الله إن فرية الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع abin da yake wannan ruwaya abdullahi bin abbas yake ba da labarin cewa kanar fadar bin abbas radifar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadar bin abbas yana kan kuturi kuturi kenan mutum iya kan dabba ɗora wani a baya kamar ka ɗauko wani a bayan inji ka hau inji ka ɗauko wani a baya ko belo ba su kurzuka a wannan na ɗaya akwai maganar ƙasƙantar da kai da rashin girman kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da asali manyan mutane ba sa iya dafa mutum a bayansu baiwa su goyi mutum a bayansu akwai izza manyan masu girman kai manya yin hakan yana karantar da kai ƙasƙantar da kai rashin girman kai na rasul bayan ya ɗauko ni a bayan shi kuma yaro ne yaro ne matashi haka fadal kamar zaman uwa ne ga abdullahi bin abbas wanda shi ne babban ɗana abbas amma na muke ne da abul fadal abul fadal a kira abbas da shi ɗan nashi abba kan fadal uwa ne ga abdullahi bin abbas kenan ɗan matashi ne ya yi abdullahi to iya bayan musulun salama a cikin aikin haji ne an hoto daga daga arfa na ga usama ne da aka ɗauko aka zo daga arfa zuwa daga muzdalifa aka ɗauko fadal zuwa mina a nan ne abin yawa kana fadal shi daga mina daga muzdalifa zuwa mina daga can annabi daga can arfa hilan arfa ina ga usama ya dauko a bayan shi da aka zo muzdalifa sai dauko fadal a bayan shi to shi da al'amulimu a nan fadal bin abbas iya baya kuma a nan sanar kusa ana kewa tambayoyi wannan ya zo wannan ya zo sai fajatu muratun min khata'am sai wata mace daga cikin kabila ta khata'am sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tastafti tana wa manzana tambaya faja'ala al-fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilayhi sai fadl ya kalle ta ta ta kalle shi yaro ne matashi kace mata ce wannan abun akwai tsoron fitar tana kallon shi iya kallanta manzana sallallahu alaihi wasallam فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه الفضل الى شيء اخر كما قال الله سي جوي فسك الشر اللي جوي كبو يمي فسك الشر وتر واحد يري ده ما يري كده يري anjima sai jiyo wannan ne abinda kamar albani rahimahullah yake kawo mas'alar masu wajabta sa niqabi yace inda har sa niqabi wajibi ne kuma wannan hajjin karshe ce annabi sallallahu bayan ta yan kwanaki ne yayi Allah ya cikawa ƙarshen rayuwar shi kuma a wuri irin wannan mun tsarkin wuri amma bai ce ba ke rihu suka ki bai mata ba umarnin tarihi duk da za a ce ba sa niƙabi a yara ai sashi suna sa ɗan an kare ko sa hijabi amma nan bai mata umarnin ba ita tarihi sai shi ji huskar shi ya kare shi a ta kenan inda har akwai wajibci da a nan annabi zai magana mata umarnin tarihi duk da an san wani wuri ne da kwalima da su tattauna na fitina a akwai ta kuma tashi albanin rahimahullah ba in kare riya ba yake iya magana da masu cewa wajibi ne a bar abu yanda yake a rihi shi yayi wadda ba ta rihi huska ta ba kaka dauke ta kamar zaman safira ta hoto al'aura a waje wanda shi ne abin da ya kawo a maganganu tsakanin su malaman hijaz da na sham samun ta sa albani da masu suke tare na almajiran shi da malaman saudiya da kewaye wajen wajibcin sani kabi shi albanin mun iya ga cewa ba wajibi bane amma kuma ba hanawa bai a sa amma shi ya magana ba dole bane su kuma wasu sun ce dole ne balle malaman su ya kware abin ya zahi an samu rudud na raddi tsakanin su Allah ya gafarta musu gaba daya na su sun rinjaye da dan ina ga maganganun wasu maganganun masu zahi akan shi cewa masu cewa re huska ba wajibi bane ba suna kira zuwa ga sufur sufur kaman yawo da al'aura ana bayyana da al'aura ne da kan wani albani rahimahullah ya yi tan shijab mata musulma kuma yayi wani raddul mufhim na musamman raddul mufhim ita ne musamman yayi akan raddi ga wani malaman kuma ne malaman da ya kawo da Saudiya littafin ma aka hada shi da shi ya daga kashi daga irin su Imarat sauran ka kalu amma a kasuwa ta Saudiya ba dan yaman gudun kwarai masu zafi ga wanda suka mai tuhuma yana kira zuwa ga sufur bayanan da al'aura ya kama ganganin magabata kuma waɗanda saudiya take dogara su malaman suke mai raddin manyan malaman su suke dogara da tahonsu irin su na irin su amur bin hanbal irin ta ta irin su almugu ne mai mai da tahonsu ya kawo su suka yi da magana irin ba magana ba ce ba tashi magana ce ta jamhur kuma ga manyan manyan malaman sanannu kan haka kenan ba shi ba za a tuhuma da wannan magana sai ka malam wani malam wani shi ma kira ke zuwa sufur malam malam da aka ce na kira wani wani shi ma kira ke zuwa zuwa ga sufur kin kware ya yi raddi mai zahi Allah ga fita musu gaba daya shi dai wani masaloli kurin hariye shi yi amma kaka aibanta ko galla kware tsanantawa kan abin a doka kaman bayyana da sauran al'aura ne huska rihe ta shi yi amma bata matsayin sauran jiki gaskiya magana magana Allah wa Allah gafarta musu gaba daya to kenan nan kaga shi dai ga abin da ya wakana Fadar bin Abbas ya kallo annabi ya juya shi almuhimmi nan meye babin da aka yi meye kawo dalilin kawo hadisin wannan tambaya ita ce kuran wannan baiwar Allah ga abin da kanta faqalat ya rasulullah tace ya manzon Allah inna faridatan la fil hajj adrakat abi shaykhan kabira farilla da Allah ya ɗora ma musulmi haji a rayuwa ta samu babana kun babana tsoho ne kwarai ya zama dattijo la yastati an yasbuta ala rahila bai iya zama ya zamana akan abin hawa bai iya zuwa kenan kenan ya za a yi ta ce afa hujju an zan iya mai haji ne akan bacin shi yace na'am sai mata yi zaki yi sai ƙarshe ce wa zalik fi hajjatul wada wannan abin da ya wakana ya wakana ne a hajjin ban kwana wanda bayan da ƴan kwanaki aka da malama kenan hukumcin ƙarshe ne na tabbatar da damar amma wani haji wannan mace ce ko mutum ne da ma'ayi har ma a wani ba ya ma'ayi ba ya tabbata shabruma shabrun kanta ruwa ta shabruma wanda ya zo aikin haji an zo za ta yi a tafi ya ce da baka lamun shabruma ta da baka lama shuburma annabi ya ce wa shuburma ya ce ɗan uwana ne a gida zan ma haji ya ce kai kayi haji ya ce a ribin ba ya ce kai kai ta haka kuma daga baya ka ba shuburma shi na ana kawo shi akan wanda zai ma wani haji sai shi in ya yi haji Eh, sai in ka yi ne za ka iya ma wani amma baka taɓa zuwa baka zuwa baka zuwa kawo wani ya yi tsawon alhaji shi ne zai ma wani haji magana ke kewa magana da muka yi ya halitta amma wani niyaba akan aikin haji amma hajin sai wanda ya taɓa hajin shi zai wa wani haji wannan shi ne abinda ke cikin wannan babi da ya gabata na ya halitta amma wani kuma ga shi a nan a ƙarshen rayuwar shi ba wannan kwana 80 ne da yan kafa da birnin da ya mai cikawa sai ma ja a fi man usur bi aduwin baban mas'alar wanda aka tsare ya kasa cika aikin haji bayan ya niyya amma dalilin makiya abokan hada yaki na imam malik fi imam malik ya yi haka bigar adun don akwai masala ce khilafiya tsakanin magabata abinda yake sa a ba mutum damar cewa in makiyi ne daban da sauran shi lahiya ko na daban to shi da imam malik yana kan ra'ayin sai in makiyi ne wannan hukuncin da za mu shi wanda aka hana shi yaƙi misali kenan ana wani hada kayan niyya ta aikin haji sai wani yaƙi ya tashi aka hana ka isa harami bayan kayan niyya kan wannan shine ta haddasa ne yahya an malik qal man hubisa bi aduwin فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء وينهر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء نعم كمت الإمام مالك يي yace man hubita duk wanda aka tsare aka hana shi isa'i da aikin haji bi adun da maki kenan yaki nake yaka hudda rashin lahiya ko uzuri daban sai nan inda makiyi ne yaki ne hana kaisa shi malik akan haka yake wannan makiyi fahala bainahu wa bainal bait ya shiga tsakaninka da Ka'aba ka kasa isa zuwa aikin haji nan ba da garin ku ba yaki hana ka zuwa Makka a daga mawaki tikin da aka yi inda ake ɗaukar niyya ta aikin haji duk daga ko ina ne kayi niyyar ka ɗauki labbai ga lamu hajjan ko maratan kahin ka isa bait shi ne da isa ba da garin ko ba a hana ka a wata ƙasa ko na wani bait cikin isa inda bayan ka ɗauki niyya daga miƙati tsakaninka da ka'aba aka hana ka shi ake magana anan to imam malik rahimahullah ya ce wanda aka tsare da makiya aka shiga tsakanin shi da ka'aba fa innahu yahiddu min kulli shay zai warware komai na aikin hajji daga nan wayan har hadehu ya yanka hadaya da ya zo da ita wa ya haliku rasau ya aske gashin shi kamar ya kare da haji haisu bis duk inda aka tsare gargaran ta kare kuma ka warware walaysa alai qada kuma ba magana ramu wannan umara ko haji da kado eh da maka haji wannan shi da hukunci imam malik yanzu wannan hukunci da imam malik yayi zai biyo baya da dalilai wanda ya sa yi wannan magana shine kullum kullum fiqhin magabata ta yi sauki da dalili a hannunka kullu ka batta juyawa da yawa sabanin yan baya za su hukunci 10 20 30 a dan wuri kadan in ba mai kwalluwa ba hadi sai ka sa gani abin da ake yi kullum zai ya ce kullum kaza haram ne kaza halaka ne kusan ma dalili kullum haramta halatta ayyuka zakon da ya cika lukata littafi ko min abu da yawa su sabon nake da kware yake da wahalar ganewa da amma su daga fi magabata ko ya ce ma kaza ne sai ka dalili wani malama magabata haurin faka suke duk da gabani abin ya yi ƙarfi kuma aka shigo da wasu kalmomi ma na iya magana na loga balaga wanda sai ganta abin ce ba haka ake nema tun da balaga iya ɗaukar kaza ne inda ya kaba sauran ranar makan shi duk da magana ce na abu ba wani wajibi ba ya doka kai ma'ana da yawa ta Qur'ani kai shi ya kuma tafsirin sahabbai zaka sanin abin da ke ne to dai aka ce iya sauki to zuma da kalin hukuncin dai me dalilin haka yace wa haddathani an malik annahu balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hallahu حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الحديا وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الحدي ثم لم يعلم ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقولوا شيئا ولا يقولوا لشيء wannan ruwaya malik rahimahullah ya ke cewa labari ya annabi balaga hukunci ce san musa malik ba sahabi bane ba ba tabi'i bane ba amma kuma ya ce kullun labari ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam an ba dan ba malamai suna da binciken madogara da hanyoyi a ce hadisin ba mu iya dogara da shi ganin akwai yankewa tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma irin hukumcin ya zo daga wata ruwaya daban daga makarama miswar makarama kuma ruwa da ta imam bukari ya kawo wannan magana kuma masu kanci kenan ko da nan hadisin iya da madogara daban shawahi to suke tabbatar da abin da maliki ya kawo a nan kenan ba wani matsala ko da ba sami ta tare sanar da ba abin da ke labarin da ya tabbata tabbata cikin sai bukari cewa manzala sallallahu alaihi wasallam hallahu wa ashabu bil hudaybiya manzala sahabbai manzala sallallahu alaihi wasallam sahabbai hallahu wa ashabu da shi da sahabban shi sun warware harami kin hallakin a hudaybiya kuma nan warware suka yi a nan hudaybiya ya ce fanaharul hadaya hudaybiya mai dabar bane hudaybiya an zama ayi umara da yi wanda ya gani a mulki zai shiga ka'aba a yi dauko sabai an zo za a yi umara a hudaybiya hudaybiya iyaka ce ta tsakanin harami da hal alhil alhil mai alhil wuri da ba cikin harami ba annabi ya zo hudaybiya nan aka yi mulki ayi aka tattabe duk tattaunawa da usulul waye aka tattabe sura ya shahara sunan sunan hudaybiya a wannan hudaybiya iyaka ta harami ana aka tsaya nan sallallahu alaihi wasallam tafi shiga bayan da kai da kawowa tattaunawa da kasace dogo ba kanta muke ba anan zan anan ya yanka ganin yanzu an yi sulhu ba zai shiga ba sun kiya abu na jahiliya kamar su a can da manzo Allah ya zo babu uzunin su babu labarin su ya zo ya shiga makka ya umara ba uzuni da kamar ma kamar sun kasa duk da al'adarsu ƙureshawa ba sa haramta shiga harami a ta jahiliya su duk abinsu ko kowa ba mai haɓa ta kowa shiga harami a kuma saboda adawa ta addini jahiliya abin ya kanta suka saka suka taka wata doka ta ta cewa kurin manzo Allah kun bai shiga kurin ba zai shiga bana ba sai dai baɗi da uzunin mu kai wai sai dai baɗi su take ba amma bari kenan ma ya san da jazali rashin kasawa sai dai ka dawo baɗi cikin sulhun da aka yi ka dawo baɗi kuma hajjin ku zan ba kwana uku ma mutum ɓargar ƙoƙari kan to kiran zama zana ya zo da dabbobi da waye za a shiga a jajen hajji umara bai tsammanin sun hana shi a rikin ba hanawa duk da hana shi umara kun yanzu ba yake zo ba amma suka ce la to a nan suka salama ai a cikin kun ji daban da sulhun dai abin ya yi tsauri abin a zukatan musu habbai abin ya musu yawuni kwarai a ce an zo kuma zan sallar salama shi ya ce ya gani a maholiki za mu shiga ka'aba wasu na za mu je mai aikin umara wasu da harami wasu sun yi aski wasu sai tsaye kun mu koma kun suna gabi dace a nan mun kan ganta umar bin khattab ai ya zo ya rasulullah ba kai ka ba mu labari za mu zo mu shiga wannan ɗakin za mu zo mu yi aikin umara wasu na aski wasu na sese kaza kaza kuma yanzu kuma mu ɗauki wani ƙasƙancin mu koma mu mi ba ce umar na ce maka bana za mu shiga ya ce a to za ka shiga umar abin ya mai ciwo ya yi ya tattauna na abubakar siddiq ya ce abubakar wai ba mu zana ba mu labari ba za mu zo mu shiga kuma yanzu mu koma bayan an ya gani an labara mishi abubakar bai na aka yi da nan zama da umar nafsul kalam annabi ya abubakar ce min umar ya gaya maka banza a shiga ya ce a shi ka tsaye abinda ya gaya maka tabbas za ka shiga hakan annabi ga mashi gurbe da kuma kamun kirin da ya takaice a nan anan yanzu annabi sai ya wa sahabbai bayan su ta kare dai akan abin da aka aje ba a shiga ya ce duk wanda ya zo da hadaya kowa ya kaje shi a warware harami shikenan a koma ya bari to wannan abin ne ya ba musulmi tsauri suka na bi a warware ko suka yi shuru abin ya musu ba ta ba muki ba ba amma abin ya musu wani ka warware harami bayan ka doka annabi abin ta dami hankali kun sabe sun tauri sun yi farawa kuma ya kuma ya warware sai shiga hemish yake ce mata ummu salama ce kina ga halin mutanen ki ce kina ga halin mutanen ki sun ki warware haramin hannu shi ne ka ce aka ce ba mata shawara shirme ne ana mata shawara akwai ruwayoyi da aka ce aka musu shawara waye ka gama yawo abin shawara aka ce wannan ba haka bane ba annabi ummu salma shawara kenan ga abin da ke kuma tashin wuta ta ce ya rasulullahi abin da za a yanzu kada ka kawo kowa magana ka huta a gaban su ka soke ta haka kurin ka tsare shi kenan sai wuto ya wuto tashi kurin ya soke a gaban su a ya kuma ya fara riga riga ya an farka kowa na bai ya kare lokacin guda kun shawara da kun damuwa da kurin ba wani abu shi ya wara to annabi ya kuma kaɗaya to annan bai ta kaci kaga annan aka soke hadaya shine ce fa naharul hadaya suka soke hadaya su suka zo ta wa halaqu rusahum suka aske gashin su wa halu min kulli shay suka wuri komai halin abar an tuzu bil bayt wannan abin sun yi shi kafin su tawafi abin da kana kenan an hana su shiga ka'aba وقبل أن يصل إلينا هدي وهدايا قبل أن يصل أن يبلغ له هدي ما هي له هدايا وما تكير أنت بتكير بقى إيه أي هدايا كما تعيان كذا عشان هرمي ما بقى شهر مبا أنا أنت أكتر يسوع أنا أكيان كهدايا شنو تقول قبل أن يصل إلينا هدي كاين هدايا تكير ولم ينكتا أصلا هدايا هرمي ينكتا to yanzu an yanka ta wajen harami dalilin daruwa wannan magana haka yi wa kana manzana salasannu da sahabbai haka yau kana gare su an tsare su ana su shiga makka a nan inda suke suka warware aka soke dabba aka yi aski shi ke na aka warware kowa wannan sai ce sun malamu yi ulamu wannan abin da yi wa kana ga sahabbai malaka ce ba a samu wata masaniya ba babu wanda ya san babu wani abu da aka zo aka san da cewa an ma rasulun salama amar ahad min ashabi lam kana ma'ahu an qadu shay'an ba wata masaniya da tazo wadda tazo cewa manzo Allah ya umarci daya a cikin sahabbai ko wani dai wanda yake tare shi annabi a ce annabi ya mai umarni an ya ramu wannan umara he ko ramota babu inda sabar ba sai wala ya kudu da shi ko a ce dole sai kun dawo an sake wani abu ba halai wani abu wani abin da aka daga nan shi kenan an kare abinci nan me da yin gawar mata imam malik da mullah akwai abin da ya shahara ana ce ma a umara ta ramuwa to wannan kalma ta umara ta kaza kalma ta kaza ba ana nima ramuwa ta zama wajibi ba haka ibn sa cikin tarihi umara ta ramuwa da manzo Allah sallama domin wannan abin ya wakana a shekara ta shidda aka sulhu da biya kaga manzo Allah dama ya zo a shekara ta bakwai baɗi kenan ya yi umara baɗi ya dawo an ce da yawa daga sahabbai ba su dawo ba suna gida kuma wasu ka dawo haka kenan inda har wajibi ne ramo ta za a yi an ramo da duk wanda zai tafiya ya dawo annabi yi umarni ba ko sai ya mutu ko bai ce ba an ja sake da a nan daga nan aka warware na shine kunun nan hujja ta imam malik rahimahullah kan wannan mas'ala in aka tsare ka bayan kayi niyya ta aiki farko aiki inda aka tsare ka daga nan ka kare hadaya za ka yanka ka yi asiri da shi kenan sai ka koma inda kake ba wani abu kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam yayi aikace haka shi da sahabbai haka aka musu suka soke a wajen haramun suka yi asiri suka yi komi suka koma gida kun ba wani manzana cewa a ramota da kuma sana'ar ramuwa mamman ya turi wani magana ta cewa misali aka tsare kar gaba ya ka ramota abu ɗaya ne cewa ramuwa misali mutum ne bai haji sai irin wani abin ya same shi aka tsare shi wanda dalili bai samu isa ba bayan niyya to wannan dama haji tana kan shi wani shi za a ce zai komo don bai ba haji ya komo ya haji sabuwa shi da kwarfa amma don wani umara ko haji dama kasa kaja haji cikin da wata ce kaji aka ma haka wannan ba wani magana cewa sai ka ramu abinda waccan wadda ka aka tsare ka shi ne nan abinda imam da ke kawo sai wa haddasani an malik النافع عن عبد الله بن عمر أنه قال أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صدرت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحل بعمرة من أجل من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله نزل في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم نفض حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزعا عنه وأحدا أبدا يكي وانا رواية تا عبد الله بن عمر أنه قال عبد الله بن عمر يا وانا مغانا hina kharaja mutab ila ila makkah mu'tamiran zai ta daga madina kenan zai ta makka a matsayin umara wannan wannan abin yawa kana fil fitina a lokacin fitina an san abin da yawa kana daina tsakanin sahabbai na magana ta tsakanin abdullahi bin zubair da abdulmalik bin marwan asalin abin ya wakana mutuwar ma'awiya kusan da ya rasu ya sa dan sheji yazid ya da shi ma ma'awiya yazid ya rasu aka to da ya rasu ma'awiya bin yazid kin shi ma ya hau dan abin da ya na gado da ya rasu dan ce kahin a sa marwan din amma da sama da suna cewa a shi ne babu halifa an jima ba a yi ba shine yan makka zuwa khurasan zuwa iraq zuwa je yankin wannan bangare guda sai suka abdullahi bin abdullahi bin zubair mubaya shi da kuna nan magana ce daban-daban shi dai a tabbace dai an mai mubaya kan kuma ya tawaye ga halifa na sham a kusan da abin da ya wakana asalin baya kashi usman bin affan wannan fitina da aka samu na rabuwa masu ganin neman jinin usman ɓangare guda su ma'auya kuma daga sham an san sham ƙarfin sham a wancan zamani su sham san masar yanki dai mai ƙarfin abinsu ma'auya a can yake ganin ɗan umarni na usman na kusa ya nemi dai abin da ya wakana na neman jinin usman bin affan wanda sai da na ali shi kuma ɓangare guda an mai mubaya zama halifa na hudu can ɓangaren sham sun nemi sai da na ali in su mai biyayya dole ya kamo wa'annan mun suka shi usman affan shi kuma Allah gaskiya wacce zamanin bai iya kamo suna da yawan gaske masu ƙarfi ne kuma suna da yawan gaske bai iya kama su amma ka ce a tsaya ana wani magana to babu halifa wa zai wada muna kamo ne a takaice dai aka ba alimu baya wannan wa alimu baya sai ƙarfin fitina kullum akwai fitintun cikin mutane sai aka ƙara hura wutar fitina eh a rida man iya dama don shan shugabanci shi sa man iya ba da iya ba da shi kada ta fitana aka ce sama wani abin sai ya ya ƙara ƙarfin bangaren shan suka tsaya kun su bisa mushi mubaya sai in ya kama wancan wannan da abin da aka ta yi yaƙi tsakanin bangare guda bangare guda aka ta har ma an yi mace mace Allah gafarta masa gaba daya almuhimu dai an samu wannan rabuwa tun da aka yi ali har ya bar duniya duk zaman da ya yi ali ƙarshe ma zaman a madina mai wahala a nan zama ya mai wahala a nan madina dole ya koma kufa inda yake da goyon bayan mafi yawan masu goyon bayan shi nan dai a nan ma'ala shi ma dai a cikin fitin nan da kaurace a can aka shi duka da fitin tana nan dai shi ma kashi shi a nan gaba daya wannan haka kenan musulmi suka bi gida bangaren shan bangaren nan ana wannan ana nan ana nan Allah ya kawo Hassan bin Ali jika nan sallallahu alaihi wasallam dan annabi tun ya yaro annabi yayi wannan magana cikin sahabbai cikin jama'a ya zo ta ranya barbarin na yaro annabi kace wannan danawa ina fatar za a samu wata rabuwa ta manya-manyan ɓangaren musulmi guda biyu wannan yaron na da za a samu sulhu a hannun shi sai yaro ya wasa wannan abin da aka yi ali allah mai cikawa an sa ɗan shi hassan khalifa bayan shi kuma ana cikin yaƙi ne ɓangare biyu ɓangaren su aisha daban aisha tana cikin ɓangaren masu goyon bayan jinin usman tana goyon ɓangaren kenan ɓangaren su ma'auya ɓangaren ali daban wannan abin an yi kashe an yi abin da allah kanu ta muskura ƙarshe dai yanzu an ci ana cikin yaƙi an gama runduna za a wata babban bukawa can bangaren shabu sun mutu bangaren nan sun bangaren su annan su ma'awiya bangaren su aisha sun mutu kurin allah ya cusa ma wannan yaro hannun tunani ci kai wani abin ya bari aka yi ba karamar na bace ba ba shugabanci bane ba ya ce shi yanzu ya niya a biya ma'awiya zai saddaka zai sarki bangaren shi a ba ma'awiya shi shugaban kowa gaba a dangana gaba ya mai da halifa guda shi na kai da amina jama'a shi karin haduwa ya ce kurin wannan shawara ma wuya ɗauke ta shi kenan aka zo aka gamu yanzu shugabanci biya koma ɗaya kurin ma'auya shi ne shugaba gaba ɗin su hassan ya bar ma ma'auya sai za ka ga wannan yan shi'a za kullum nan ɓanna sun ɓanna ta baka zasu kenan wa za ka ga yan shi'a kullum yan wasu wasu wasu wasu su magana hassan hassan shi ne babba ko shi makan shi aka yi amma kullum su wasu wasu me suna kamar a hasan wani abin da ya fi su kamar suna gabi kyauta ba ba sai mutum a hiri su soki sai hasan ba sai suka shahiri karara amma da muna wuce a fakaice suna gabi kyauta ba tunda ya bada shugabanci ga ma'auya wanda suke zagi ai ba cikin wanda suke zagi sun saba kan ma'auya in shi'a ba su kan ma'auya to shi hasa da kashi ne karar shugabancin gaba daya shi ne lafiyan hasan a wajen su amma su su a hiri su ce soki hasan a hiri amma muna wuce ne nasu a takaice dai wannan hasan Allah ya taimake shi wannan abin ya zo a hannun shi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hasan ya kawo dalilin haɗuwa kan musulmi gaba ɗaya aka haɗe to yanzu tun daga nan haka ake da aka aka tayi aka tayi sai wannan abin daga baya da yazo jika na Muawiya da ya rasu Muawiya bin bin Yazid nan ne abu yawa kana Marwan bin Hakam ya hawo bin Marwan a zamanin shi ne abin ya ƙarfi shi abu na abdullahi bin zubair sun ce akwai dalilai ne shi dai a takaice a tabbas abdullahi bin zubair bangaren hijaz bangaren farsa bangaren sun wa abdullahi bin zubair dan asma bin abubakar jikan abubakar mai da asma jikan abubakar siddiq abdullahi bin zubair shi aka wa mubaya shi kuma a nan makka yanzu kenan can sham an kuma kamar baya kenan kuma abin ya koma can baya yanzu sham daban bangaren daban kuma nan bangaren daban arab gida biyu kuma a sake rabuwa wannan a shi ne shi wancan a wancan zamani abdulmalik marwan ya sa hajjaj wani da na kasa mabannaci da ya banna da kwasan da banna da ya yi hajjaj mabannaci ne kwasan da banna da ya kuma da aikin da ya ma'adi duka ya duka hajjaj ya yi banna ya yi kuma aikin da ya yi ya kashe ya kashe sahabbai ya zaɓa abdullahi bin zubair hatta abdullahi bin umar shi mai sababi irin sa ibn ibn jubair jiyan shi kashe su amma kuma shi ya rubuta hada islami ya bude garuruwa kuma ya ma qur'ani hidima har yau ana cikin ta shine sabon da aka aka aka da qur'ani kurin abin ya kurin sun ne kurin he da ka rike kira wanda ya koya maka qur'ani ana aika kadin da kurin daga ma alama ce babu da ya ba ta nun babu ya ko daya babu ba babu ya babu duka babu daga baya aka yi kuma aka yi ba fataha ba damma ba kuna kaje kan dai ganin aje ma sun shiga qur'ani an shiga cikin addini da abin zai wahala ashe abin zai ka taimako zai ka haka yanzu da ba ka zaka ce inna laha ya amuru bil fahsha'i ba ba ba kuna mai kaje kun sai ka iya an koyo kun ga shurara kun kai ba wani tare kake tare inna laha kana babu wada shine yazo ya zama na ganin iya da Allah bashi hafiz hadu qur'ani masanin qur'ani ne kwata kwata wani abin da komai shi daga nan masanin ƙur'ani ne kuma karatar ƙur'ani yake shi ne zamana ya tsara aka zamana aka yi ɗiya da wasulla har yau ga shi abin da gaba ko kuma buɗe ga ruwa ya buɗe ƙasashen wannan rashi a ƙasashen samun kallon wanda ce buɗe su ya wala ba shi ilimin yaƙi abin da ya ƙarfi ce ya da ƙarfi ma shi zama kwallo ba shi kuma kima wani lokaci a garuruwan rasha buɗe garuruwan wasu garuruwan rasha an je wani gari aka buga aka buga aka sun garin su iya sham ya aika musu iya da mashi kaci aika musu su aiko mai su kewaye garin su fashi filan ki garin kewayen garin garin su aiko mishi a rubuce su mai filan iya gida aka aiko mishi aka zo daga nan ya ba su filan mishi garin kuma haka shiga aka aka buɗe garin madadda haka imam zahabi ke cewa ya gyara amma ɓannar shi tarihi ɗin duk yaron da ya mayan kalmomi na aibanta iya ka aibanta wannan gyara bai ture ɓannar da to shi da daga cike nan muna magana ta wannan rabuwa da aka yi shi hajjaj shi aka turo maka a wannan shekara ta fitina da ya yi muna magana wani hadisi ne ko ya ce ya hau to amul fitina mutamirin fitina cikin fitina ko wani a shekara ta 73 da hijira saba'in da uku gina nan bayan kuma duniya da wani shekara sattin an jima abin dole sun wuce da jimawa shekara ta saba'in da uku abin yau kana to a nan ne kenan hajjaji ya zo yaƙan maka don maka yaƙa yawa maka ruwan wuta ana zuba wani majaujawa ka tafi lokacin an koyi majaujawa aka rusa wuta ana jewa ana jewawa duk ya ƙona ka'aba ya ƙona garin ya ƙona da ƙarfi ya cikin gurin ya kama abdullahi zubairu khalifan ya kama shi ya kashe a cikin mutane ya kashe shi ya tsaye kuma ya tsere shi ya shi ke ma'uwar shi wani zuwa banza sama a cikin kuma ya hana taɓa shi kuma ya hana ka taɓa shi kama ka gama yau gagawa a ratai amma hana taɓa shi kayi allah ke a yi fitina da yawan musulunci allah gafarta musu kwa to yanzu wannan abin da ya wakana ya wakana ne abdullahi bin umar ya hoto fil fitina a cikin wannan fitina muka wa labari kenan hajjaji ya kawo hari makka kuma abdullahi bin umar ya hana ma ya hana ma aikin haji duk shi wannan ganin haji ma an ga aikin haji za ta maka wa abdullahi bin zubair ne suka hana a wannan shekara ta fitina ce abdullahi bin umar ya niyya kun sai shi mutan sai kun zai ta aikin haji shine lokacin da ya hoto akwai shi ubaidullah akwai salim su ce baba gaskiya bai kamata baka ta aikin haji a wannan fitinar da ake ciki sai ce in su dittu an rabai in har aka kare ni daga shiga ka'aba sana'ana kama sana'ana ma'azur salama za mu yadda muka yi tare da annabi salama magana ba ya huta ba mun huta aka hana mu muka haka farware mu haka zamu kun shi maka zake nan fa halla bi umratin sai yanzu kai tsaye daga nan sai niyya ta umara ka zama kamar ta musu go sai niyyar umara daga nan miƙati ya ce min ajiyar annabi sallama halabin umarta an hudabiya domin annabi sallama shi ma a cikin hudabiya umara haura niyya da farko shi abin umara da farko daga nan heniya fa halabin umaratin heniya umara a nan hudu a nan zamu ji sulhu da ya fa wajen niyya min ajiyar annabi rasulullahi sallama halabin umarta zamu zana sallama ya yi niyya da umara amal hudabiya a cikin hudabiya manzo Allah ya da umara ce hutu umara ce har babu hajjuma yanzu da mazala umara ya daga can shi ma zai umara zai baya ne umara summa inna abdullahi nazar fi amrihi daga baya tsaya yadiba han halin da shiga to eh akwai fitina kuma na ne umara ka tsaya zaka ta bayan dai tunani faqal sai yake ce musu ma amaruhuma illa bi daga duk ɗaya ne da hajji umara duk abu guda ne su martafat ila ashabi sai juya wajen abokan tayya yace kai lalle na ne umara yace ai ma amaru ma la wahid duk dai ne hajjar umara inda na ne hajjar umara hajji ma da ne su kun yace ai inni ra'ajtu hajj ma al umara na maida na sa hajji tare umara zake zai kira ni zake zai kira ni na gama hajjin ta da umara zake ne ni umara kuma ka hajji gama su munafaz kuma ya kama hanya ya kada ya kama hanya hatta ja al bait ya zo ka'aba kan ya samu shiga faɗafa ɗafan wahidan ya yi tawafi guda wara'a zalika mujizi an an nan mas'ala ce ta tawafi na mai ifradi da mai kirani da mai tamattu'i mas'ala nan mai ana mai zai zo magana magana a can gaban sha Allah kenan wanda ya zo da kirani in ya zo ya tsawafi sa'ayi ya tsawafin shi ya sa'i safar marwa ya isa mai tsawafin shi na haji da umara na bayan arfa ba ya sa'ayi ba sa'ayi guda sun shi shi ce ya ga wannan tawafi guda mujzi anu ya isa mushi ba sai ya sa'ayi bi ba wanda ke kirani ko ko wannan ifradi in ya zo maka wanda wanda in yayi wannan sa'ayi na farko ya tawafi ya sa'ayi shikenan an dawo daga daga daga arfa ba sai ya sa'ayi ba magana ce kenan kenan ibn umar ya ga wannan tawafi guda na farko da mujzi an anu ya isa mushi ya dauke mai sa'ayin hajji da umara Allah kai mu rana ta yau sai mu dasa kan magana Imam Malik rahimahullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته